أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم الحمد لله gashi yau mana juma'a 28 ga watan almuharram shekara ta 1441 wanda ya daidai da 27 ga watan tara shekara ta 2019 miladiya mun tsaya a wancan satin cikin fasali na uku za mu tashi a inda yake cewa kala alfaqihu alqadi wa faqahu Allah masanin fiqhu alqadi iyad abul fadl Allah ya datar da shi Allah madaukakin sarki ya datar da shi yana cewa يجب على المسلم المجاهد نفسه الرائد بزمام الشريعة خلقه أن يتأدب بآداب القرآن في قوله وفعله يا وجب أبسا مسلمي wanda yake mai ƙoƙari a kansa yana ƙoƙari ya ga ya tafiyar da kansa ma cikin tabarki mai kyau arra'idi bi zimami shari'ati khulaqahu wanda yake kuma horar da khuluqahu ɗabi'unsa bizimami shari'ati da likkawa ta shari'a ta shari'a an ya ta'addaba ya kamata ga wanda yake wannan shine halin shi an ya ta'addaba bi adabil qur'ani ya dadabtu da daduba na alqur'ani fi qawli a cikin fadarsa ne wa fi'li da aikin da aikin shi wa mu'aqatihi da miƙeƙeniyar shi wa muhawaratihi da muhawararsa mana zantukansa ita muwaɓat miƙeƙe ne an yi zancen faɗi an yi zancen aiki to aiki mutum zai iya aiki shi kaɗai tsakanin shi da kanshi to kuma in ya kasance tsakanin kai da wani ne shi ne ake zancen muwaɓat da kuma muhawarat ita muwaɓat abin ya kai wata mu'amala ce ta ba ni in baka tsakanin kai da wani zai cewa muwaɓat ne tana da wani sharhi daban misali a cikin babi na fiqhu irin ciniki ne wanda ake ka zo kaga abu kana so kamar littafin nan kake so ka sai ba tare da kayi magana ba a miƙa ma shi ba tare da kayi magana ba ba za shi wanda ya miƙa ma ba ya yi magana kuma kai ma ka miƙa kuɗin shi shikenan ciniki ya mutu ana shi ana ce mai mu'adat to shi dai wata miƙeƙe ne wata mu'amala tsakanin mutum biyu ko tsakanin mutane wa muhawaratihi aka ce kuma da cikin muhawararsa magana sahirarsa tsakanin ni da wani haka fa huwa shi shi shi haka ya kamata a ce mutum ya ladabtar da kansa da ladabba na alqur'ani a cikin wannan yanayika fa huwa unsurul ma'arif alhaqiqiyati shi alqur'ani shine asali na sane wanda suke na haƙiƙa duk wani sani wanda yake babu wani kokonto a cikin shi wanda babu wani abu wani wanda zai kawo kama za a iya kuskure a ciki to shine alkurani shine alkurani ya tattare shine asalin duk irin wani wani sanasa wanda babu irar babu wani kuskure babu wani kokoto a ciki wa rawdatul adabi addiniyati kuma shi dausayi ne na dubba wanda suke na addini akwai wani abin fahimta yace dausayi dausayi ne na dubba na addini shi duk cewa adab nan shi kalima ce wadda take ta taro ma'anona da dama mu dai muna cewa kawai sai a ce ladabi a wuce amma shi ladabin ya kumshi da da da magana ta mutum magana ka san wanda ta kama in babba ne in karami ne in daidai kai ne kiyaye irin magana kuma da yin magana wurin da ya kamata kowace magana a yi ta da kuma inda ya kamata a tsawaita inda ya kamata a taƙaita duk wanda ya kumshi na dubbuka akwai na magana ma haka kawai na zamantakewa to kuma akwai na dubba kuma na addini tsura to shi duka shi alkur'ani ya kasance dausayi ne na irin wannan ladubban wadduniyawiyyati kuma da na duniya na addinin su kadai da kuma na, na, duniyan ma baki daya shi alkur'ani shine dausayin wannan wala ta'ammal hadhihi al-mulatafata al-ajibata mutum ya lura da wannan tausasawan mai ban mamaki fi su'ali min rabbil alamina min rabbil arbabi wanda take tambaya ce daga ubangijin mai gidan masu gidaje almun'imi ala alal kulli wanda ke shine mai ni'imtawa mai ba da ni'ima a bisa kowa ma almustagni anil jami wanda shine ya wadatu daga kowa wa yastasiru wa yastasiru ma fiha min alfawaidi mutun ya diba wa irin wannan tausasawan ta magana da Allah tabaraka wataala yake ma manzo sallallahu alaihi wasallam wa yastasiru ma fiha min alfawaid ko mutum ya motso abin da ke cikin ta na daga cikin fa'idodi wannan aya ce guda makaranta afallahu anka lima zinta lahu wannan iya wannan ya kamata aka ce mutum ya lura tunda yi abu na harin abinda alkadi abul fadl alkadi iyar rahimahullah yake yake bara shawara akai mutum ya ladabtu da ladabba alqur'ani to adiba cikin irin abin mamakin yanda Allah tabaraka wataala ta da ta shine mahalicin duk wata halitta amma ga irin yanda yake mamaki sallallahu alaihi wasallam magana to wannan cikin irin wannan usulubin kawai ya kamata kai mu tsaya mutum ya tsaya ya hango an su fa'idodi bancin fa'idan wanda aka aka nuna mai aka a zahiri mutum ya tsaya ya lura zai hango zai samu an su fa'idodi kamar yadda shine al'adan ayoyi na alqur'ani har hadisan ma'aiki sallallahu alaihi karkashin hadisi ɗaya sai ka samo ma'anoni a fa'idodi da dama haka na karkashin aya guda mutum ya lura cewa kaifa da bil ikrami qabla al-atibi yaya Allah tabaraka wataala ya fara da girmamawa da karamci gabanin yayi rarauka gabanin yake yin hada wa anasa bil afwi sannan ya ɗebe kewa ya korar da tsoro bil afwi da yin rangwame kabala zikirin zambi gabanin ya ambaci laifi in kana san mazambin ko da a ce can akwai laifin lokacin da yake maganan lokacin da ake maganan na ko da a ce akwai laifin balle ma babu babu wani laifi wa kala ta'ala yawwa wannan kamun mu ci gaba ci aya ta gaba wanda ya kawo cikin irin wannan dai tsarin yana da kyau mu lura da abin da yake so ja mai littafi yake so ja hankalin mu akai mu ladabtu da ladabba na alqur'ani shi alqur'ani nan an sabkan ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baki ɗayan alqur'ani ne mun samu ta annabi sallallahu alaihi wasallam mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mu lura yanda alqur'ani ke karantar da mu sai muka samu tarjamani wanda ke fassara mu wannan karantarwai yake aikata ta a aikace shine annabi sallallahu alaihi wasallam yadda rayuwa ya gudanar da rayuwar shi baki daya cikin kowace halaye halayen shi kamar duk abin da aka bari kenan na na magana ne da aiki da kuma mu'amala da mutane duka a mu dan lura kamar ana an dora musu hanya ne an muna iya kamar yadda karshe yake cewa mutum yana iya ya samu wa'ansu fa'idodi karkashin wannan fa'idan za mu iya lura kamu ko da misali ɗaya ne mu kawo sadi a bayan nan an faɗa mana irin yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yadda ɗabi'un shi suke fa bima rahmatin min lailin talahu walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik wannan haka ladubban qur'ani suke haka annabi sallallahu alaihi shine ke yin su a aikace an ce mana bai da kakkausar ɗabi'a bai bai da mai taushin ɗabi'a ne to kamar kamar kaka yana da kyau a ce mun buƙaci wani misali misali akwai misalin da ake karanta mana kamar da muka duk misalin da ko aka yi shi su dubu tana yawa ka samu fa'ida cikin kowane shi da za kai in amatin ya lura da kunnan basira wannan misali ake bamu na tausasawa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah kisan da aka sani ta wanda ya zo ya fara sharar hutsari a cikin masallaci ya kuma dabarin masallaci kawai ke sharar hutsari mutane suka mai ta sahabban da suke tare da maki sallallahu aka yi ta gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam kalmar nan da take burge ni a ciki yake cewa la tazrimu ba wai kar ku yanke mai hutsarin shi a bari sai ma ida la tazrimu kar ku yanke mai hutsari ku bar shi kenan suka zo suka aka zauna ma'aiki sallah ya magana ya yi da shara da hutsarin shi annan sallah ya umarni da a zuba guga guda ta ruwa ta raba ku da hutsarin shi guga guda so guda ya isa aka aka watsa mashi kenan a cikin masallaci sannan ya kirawo shi ya ce mai ya kai wannan wannan wurin an yi su ne don zikirin Allah da sallah da ibada bai dace ana irin abu kamar haka ba cikin tausasawa mutumin nan ya fahimta a saƙon da ake so a isar da ya isar da shi cikin wannan magana ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za mu iya diba wani ladabi na alƙur'ani na daban yake cewa ud'u ila sabila rabbika bi hikmati wal mau'izati hasana in za ka kira zuwa ga Allah ka kira da hikima da kyakkyawan wa'azi ta ga irin wannan ga hikima ciki amma bar mutum ma sai ma ya biya bukatun shi sannan an mai magana mai gashi na mai kyau da ya ji daɗi shi wannan duk da irin hali na shi irin na ke gani kamar badawai kawai sai ce to ya ga mutanen an zabo kama a cinye shi amma ga wanda kaɗai ya tsaya ya bi shi hankali sai ce Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan Allah ka ji kaina ka ji kan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma mu kadai kan ka ji kan wani tare da mu sai kawai kamar duniya ma ta haɗu kan shi gani ke kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kala hajjarta wasi'an ka ko sanya ma wanda yake mai yalwa wanda yake ta rahmatu wasi'at kullu shay'in rahmar shi Allah yake ta ta yalwaci komai da komai kai ka sa mai kan ka zo ka kare wannan mai yalwa baki ɗaya ka kare ta da wannan magana taka ina lahin maka ce Allah ka yi wasu mamaye wancan Allah ka yi kansu baki ɗaya sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana shiryar da wancan kuma yana son alheri ga kowa su kansu wanda ya hana su su mai wannan hukuncin da za su ɗauka shi ma ya taimaka musu kuma bai gushe yana kaunan su ba har yake so shi wannan dama ya ya faɗa addu'an nan da tashi sallallahu alaihi wasallam hakan nan wannan wuri ne na inda ake so a tausasa sannan ba a ba mutum an ce ba kullun ka zama kuma haka nan kai kullun tausasawa ce ba ka san inda ya kamata ka tsananta inda ya kamata ka tausasa a'a shi ya ta yadda mutane da tausasawa wurin tausasawa da tsanantawa wurin tsanantawa inda ya kamata a yi tsanani inda ya kamata a bi umarnin ubangiji nan ba saurarawa wannan shi ma mutum ba tsawaita zan ba mutum ya diba kisa wanda wasu mutane suka zo madina sai suka su gamu da rashin lahiya irin ka zo gari haka irin gari bai kama ka ba wuri mai dama tana da wannan abin a farko sai daga baya Allah ya raba ta da wannan abin suka gamu da rashin lahiya aka hada su da makiyayi da raƙuma su je bakin gari yana ba su nona raƙuman na su warke yana ba su ku haka da suka warke suka kashe suka kashe shi makiyayin kuma suka tafi da raƙuma to wannan mutum ya diba ya ga irin hukuncin da aka ɗora ka akan su yanda Allah ya ce ai ba tausayi ba saurara nan ba wurin tausayi bane ba hakan nan lokacin da aka kawo hukunci ya zo ga annabi sallallahu alaihi ake nema a yi a nemi wani ceto bancin hukunci ya zo mutum ya aikata laifi wanda ya kamata a mai hukunci ko ma mai daraja ne to nan wurin ba saurarawa to haka ana suna muke ta wurin tsanantawa wurin yin tsanani a yi tsanani wurin tausasawa kuma shi aka yi so a tausasawa mutane hakan nan wurin aiki in ya tashi ibada tsakanin shi da Allah baya dora muku ku yana bin ku daidai yanda ya kamata yake ma ma amartukum fatu bihi mastata'tu abinda na umarce ku da ku aikata shi ku zo da shi daidai ikon ku abinda in kace zaka yi sunnan ma'aji sallallahu alaihi baki daya to kana da aiki baka iyawa har yana cewa ai in yi azumi ya hada azumi kwana daya kwana biyu kwana uku ana so aiko da shi sai a'a ni hai'ata kamar ni na ba kamar ku bane ba ni abitu inda rabbi wa yutimuni wa yasqini ina wurin ubangiji na ubangiji yake ciyar ina share ni kuma ci abinci ma ba kuna gani haka nan da yake nuna yake bin yake hana ma ai irin wannan irin azumi irin nashi sallallahu alaihi wasallam shi da ya kama duk abin da aka umarce shi da shi sai ya kama har sai ya kai ana ce mai Allah tabaraka wataala yana yana yana ce mai ya ba a sanu misali da ya kama ya samu alƙwari ya kama sallah kahuwan shi nan suna kumburewa sai da Allah ya sabkar da faha ma an zanna alikar qur'ani da tashka ya kai mai suna faha ba mu sabkan ma da alƙur'ani ba dan ka wahalta ba dan ka wahala ba ka sabkan ma da alƙur'ani to haka shi ma cikin duk cewa darasi ne gare mu in kai zaka iya ka dauki aikin da kake iyawa da kai kokari daidai kokari ake so tun kaman da yace wuce kaman warkon karatu na kita mutum wanda yake kamata ce mutum yana kokari yana kokari da kansa yana kokarin ya gyara kansa yana kokarin yin in ibada ce in matsaloli ce gare ka na kai kanka kasu ina da matsalan kaza kai kokarin ka gyara wannan matsalan to daidai ikon ka kun ba na ji wani yana kaza ba ni ma in yi irin nashi kai tsaye yana da kyau ka yi koyi da wanda ke sama da kai bangaren ibada amma ka san irin ma'aunin da za ka ɗauka watakila shi da yake yin misali mutum ne bai kwanan dare da yake bai kwanan daren ba haka kawai ya samu kanshi bai kwanan dare ba lokaci guda watakila sai da ya yi riyada kaɗan yana ɗan rage yana rage yana yin kwana kaɗan yana har ya kai ma kwana baki ɗaya bai to kakka ji wani kai ma ka ɗauka baki ɗaya to kuma haka ne kowane janibi annabi sallallahu alaihi ya karanta kowane janibi karatu ne kuma ladabtuwa ne da ladubba na alkur'ani amma bangaren abin da aka hana kuma yake cewa wa ma na haitu kuma anu fanta abin da na hane ku daga barin shi wannan abin ku bar shi aiki suna da yawa sunnonin suna da yawa ku yi abin da kuke iya amma in aka ce abu ba kyau ko ka hannu to wannan shi ne kuma ai alkur'ani nake faɗin haka yadda ya faɗi wa ma ata kuma rasulu fa khuzuhu wa ma nakum anhu fantahu to yana da butu da halin qur'ani ya kasance abin da yake faɗin yana tarjama alkur'ani yana fasara alkur'ani to shine abin da yake nake so mu in ja hankalin mu akai wannan bayani ne yayi bancin ya kawo ga ayoyi ga misalai yace amma ga abin da ake nema gare mu mutum ya kasance yana da dabtuwa da da ladabba na alkur'ani Allah samu dace وقال تعالى الله مدوكي zai ce walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila ya ma yake Allah walaula an sabbatnaka ba dan mun tabbatar da kai ba laqad kitta tarkanu hakika ka kusa ka kusa ka karkata ilayhim zuwa gare su shay'an qalilan wani abu dan kadan qala ba'dul mutakallimin sashan mutakallimin yace mun su ashe mutakallimin wato an yi wani zamani saboda hwaɗaɗan daula ta musulunci da kuma rarrabuwan kawuna na wa'ansu na musulmi sai ga wa'ansu suna, suna muna na fahimta ta musulunci da aƙidodi na musulmi wa'ansu suna ɗauko wa'ansu ra'ayi na wa'ansu maguzawa ko da sauransu ko ko dai wani ra'ayi dai wanda ke ba shi ne ra'ayi mai kyau ba a akida ta musulmi sai aka samu wa'ansu wa'anda suka ba da kansu da kokari na tsamo mutane daga cikin halaka na bin irin wannan gurbatattun gurbatattun ra'ayukan to shi ko irin wannan yana buƙatar mutum mai fahimta mai kyau wanda iya magana wannan zai shara zai zai ma mutane fassara mutane ga abinda Allah ke ni ga abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ke ni ga abinda muka tarda magabata suna yi ga abinda suke ni to wannan suna kace musu mutakallimin to sashen mutakallimin ya ce a taballahu al'ambiya a salawatullahi alaihim Allah ya yi ma annabawa raroka ya musu fada salawatullahi alaihim tsira Allah ta tabbata a gare su ba da zallati bayan gushewar digadigai bayan bayan kama wata tallabiya za a ce wani abin da bai kai laifi ba Allah tabaraka wataala ya ma annabawa fada kai wa atama wa ataba nabiyana sallallahu alaihi wasallam qabla wuqihi sai yayi ma annabi mu siya da amince Allah sabbata a gare shi fada qabla wuqihi tun gabanin ya abu ko a cikin irin wannan abu mai kama da lahi bi yakuna bizalika ashaddan tiha domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da wannan fadan da aka mai kamun ya abu ko cikin abu mai kama da lahi shine mafi tsananin hanuwa daga aikata abun wa muhafazatan bi shara'itil mahabbati kuma dan tsari da kiyaye sharɗoɗi na soyayya shi wanda kake kauna wataƙila in wani wani in ya zage ka akwai wanda zai zage zage ka baka damu ba amma shi wanda kake kauna ba zagi ba magana ma in yama wadda ba ta ma yi kama da zagi ma mara mara daɗi yanda za ka jin ciwon ta ya yi jin ciwon wancan wanda ya zage ka wanda ba ba masoyinka ba to saboda shi matsayin shi na masoyin Allah neman kiyaye wannan sharɗan aka mai haka bai kai bai karkata zuwa gare su amma ka ce ka kusa ka karkata kuma laula an sabbatin haka za mu ƙadi zan kan inda riga riga ma'ana masallaci wa hazi ghayatul inati wannan kuma kai gaya ne matuƙa ce ta kulawa to manzur kaifa bada'a bi sabatihi wa salamatihi qabla zikri ma atabahu alayhi sannan kai duba yaya yaya ne Allah ya fa ya fara da tabbatar da shi tukwana da kuma kubutar da shi gabanin ya ambaci abin da ya mai faɗa akan shi da yace walula an sabbatana ka ba dan mun tabbatar da kai ba tunda har ka abin da kai mun mun tabbatar da kai ne mun rage mun tabbatar da kai to sai aka yi mai tabbatar tukwana sannan aka yi aka yi ga abin da ka kusa kai ka kusa kai baka yi shi ba na karki tarkon ilan shi shi an kalila yace kai duba zuwa ga wannan abinda wa khifa an yarkana ilaihi tun gabanin a mai zancen an mai an kai duba yanda aka tabbatar da shi aka kubutar da shi gabanin an bata abin da aka mai hada a kan shi kuma aka yi tsoron ya karkata ilaihi zuwa gare shi fa fi asana'i atbihi bara'atuhu a cikin tsakiyan kwadan da ake yi mar bara'atu akwai kubutarsa a ciki wa fi tsayi takhwifi ta'minuhu wa karamatu sana a cikin nadin tsoron da ake bashi ta'minuhu akwai amintar da shi wa karamatu da girmama shi wa misluhu qawluhu ta'ala kamar wannan ne faɗa Allah madaukakin sarki anna alamu innahu la yahzunuka allazi yaqulun fa innahum la yukadzibunak al-anam al-aya ka karanta aya da Allah tabaraka ta'ala ke cewa kanna alamu innahu la yahzunuka allazi yaqulun hakika mun yi sani cewa sha'anin yanda yake la yahzunuka lalle allazi yaqulun abin da suke faɗan nan la yahzunuka yana sa ka bakin ciki yana sa ma damuwa menene abin da suke faɗi fa innahum la fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun da suke cewa su ba kai suke karyatawa ba kawai su azzaliman nan bi ayati llahi yajhaduna suna musu ne da ayoyin Allah to wannan abin Allah ta jika mun san yana yana sa ma damuwa yana sa ma bakin ciki qala ali radiyallahu anhu qala abu jahal lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ali radiyallahu anhu yake yake wadan dalilin wannan sabaka wannan aya yace Abu Jahal ne yace ma annabi sai da mutu Allah tabbata a gare shi inna la nukazzibuk mu ba mu kareta ka walakin sai dai nukazzibu bima ji'ta bihi muna karyatawa ne da abin da ka zo da shi fa anzalallahu ta'ala sai Allah madauki sarki ya saukar fa innahum la yukazzibunak ka sani cewa su ba sa karyata ka al'aya har zuwa ƙarshen aya wa ruya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kuma an rawaito cewa annabi ya da musu Allah tabbata gare shi lamma kazzabahu qaumuhu yayin da mutanansa suka karyatar da shi hazina sai ya bakin ciki fa ja'a hu jibril alaihi salam sai jibril amince Allah tabbata gare shi ya zo masa fa kala sai ya ce ma yuzinuka me yake son ya ka bakin ciki kala kazzabani qaumi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malaika jibril mutane na ne suka karyata ni fa kala sai malaika jibril ya ce masa innahum ya'lamuna annaka sadiqun lalle su sun yi sani cewa kai mai gaskiya ne fa an anzala Allah ta'ala al-aya sai Allah Allah madauki sai sabkar da wannan aya wa fi hadhihi al-ayati a cikin wannan ayan manzawun akwai wata mazara latifun latiful ma'khazi mai lallausar marka min tasliyatihi daga cikin sance bakin ci wa Annabi sallallahu alaihi wasallam haka malama suke haka hausa suke fasara tasliya sance bakin ciki kai ka ce wani bakin ciki ne bakin cikin zuwa ke ya ya ya kama mutum ya rirrike shi ya tsarme shi to haka mai tasiliya shine sai a zo a sanke wannan bakin cin daga jikin mutum sai mutum ya koma ya manta da wannan abin da ya dame shi to cikin wannan aya cikin wannan aya yace akwai tasiliya akwai wata marika mazara ta mai taushi mai mai laushi mai taushi ta sance bakin ciki ga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yawa lahu ta'ala ta'ala dai lahu ta'ala wanda san can baki cikin bawaye mai shi Allah madaukakin sarki lahu gare shi sallallahu alaihi wasallam wa iltafihi da kuma tausasa wa lamarin sa fil qawli wa iltafihi fil qawli da kuma tausasawan sa a cikin magana bi an qarrara indahu annahu sadiqun indahu da cewa Allah ya tabbatar inda bi an qarrara indahu annahu sadiqun ya tabbatar a wurin sa cewa shi mai gaskiya ne indahum a wurin a wurin su Allah ya tabbatar mai da cewa shi a wurin su kai me ke damun ka ba sun karyata ka ba a'a Allah ya tabbatar mai cewa a'a a karyata kan da suke su a wurin su ma kai mai gaskiya ne Allah ya tabbatar mai da wannan to me zai hana in bakin cikin shi da an kare tashi ne ai kenan bakin cikin dole ya kau ta an tabbatar mai ba abin ba ba yanda suke tsammani bane wa annahum ghayru mukazzibina lahu kuma cewa su ba ma masu karyata bane gare shi mu'tarifuna bi sirqihi bari su masu sani ne masu suna sane bi sirqi da gaskiya shi ne kaulan a fadar su wa atiqadan kuma da kudirce wasu aran su da baki da kudirce su ma duka sun san da kawai shine gaskiya ne wa garkadu yusamuna qabla nubuwati al-amina sun kasance ma suna yi mai suna gabanin annabta da al-amin amintace fa dafa bi hadha taqriri itimada nafsihi bi simatil kadhib sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ije da wannan tabbatarwar tasa damuwa irtimada nafsihi damuwar da ke ransa bi simatil kadhibi da alama ta ƙarya summa ja'ala summa ja'ala dhamma lahum sannan Allah ya sanya zargi gare su bi tasmiyatihim jahidina da Allah ya ambace su su masu muso ne zalimi na masu zalunci faqala ta'ala sai Allah madauki sirge ce walakin zalimina barde sai dai kai azzalimai bi ayatin la yashhaduna suna muso ne da ayoyin Allah al'ana wa hashahu min alwasmi Allah ya kiyaye manzo Allah tsiya da aminci Allah su tabbata a gare shi daga wani aibi Allah ya tsare shi ma Allah ya kiyaye shi daga wani aibi ba bai da wani aibi sallallahu alaihi wasallam wa tarraqahum bil mu'anadati bi takzib al ayati haqiqatan zulm sannan Allah tabaraka ta'ala ya zarge su wa tarraqahum ya zarge su bil mu'anadati da mu'anada tsaurin kai bitakzibil ayati da ƙaryata ayoyi haƙiƙatar zulmi cewa wannan shine haƙiƙanin zalunci izil jahadu domin shi muso inna ma yakunu mimman alima shay'a thumma ankarahu yana nan ga wurin wanda ya san wani abu sannan yayi inkarin abu yayi musan abu ka san abun ka ki shine mushin ake ma kai musan abu ka kauli ta'ala kamar faɗa Allah madaukin sarki a wani wuri da yace wajhadu biha wastaqanata anfusuhum zulman wa ulwa sai suka yi muso da wannan ayoyin wastaqanta anfusuhum hakika kuma istaqarta anfusuhum rawunan kawunan su sun tabbatar da da ita wannan ayoyin da suka karyata suka yi musu ba komai suka yi sa suka yi wannan ba sai zulman dan zalunci tsabar zalunci uluwan da da da, da girman kai da da da neman ɗaukaka mutum ya huce inda Allah ya ji shi wannan ana an kawo wannan aya ne ana zancen annabi Musa da mutanen shi bancin ya zo musu da ayoyi aya na bayan aya aya guda mu'jizoji guda tara amma duk da haka nan kawai sai suka yi musu wannan duba kida waje dubiya suka yi musu wannan ayoyin wasu ta ganata an fusu musu don wala mata su rayuka su da suke musu amma amma sun tabbatar da abin nan tabbas ne zulman walu ya kawai saboda tsabar zalunci da girman kai wa ana sahu bima zakarahu amman qablahu sannan Allah ya ɗebe mai kewa bima zakarahu da abin da ya ambace shi an man qablahu daga wanda yake ya zo gabanin shi wa wa'adahu bin nasri kuma mai alƙawali da nasara bi qawli ta'ala da faɗan Allah madauki sarki wa laqad kuzibat rusulun min qablika da yace al-aya har zuwa ƙarshen aya wato da Allah yace da wannan ƙarshen wacce aya da ta wuce sai Allah yace wa laqad kuzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzibu wa uzu hatta atayna nasruna wala mujali kalimatillah wa laqad haqiqa kuziba da su domin kabrika an karyatar da manzanni wanda suka zo gabaninka masabaru sai suka haƙuri alama kuzibu wa uzu abin da aka karyatar da su a kan shi wa uzu kuma aka cuta musu hatta a samu nasuruna haka suka haƙuri har sai da Allah ya kawo taimakonsa Allah ya ce har sai da muka kawo musu nasarar mu to Allah ya wannan kisan ta mai da yanda manzanni suka zo gabaninka haka aka musu to shi ma wani sun ce bakin ciki ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam wani ɗaya bai kewa ne abin amma wannan abin abin ne zaka zai saka damuwa amma haka aka ma wanda suka zo gabanin ka na manzanni sallallahu alaihi wasallam faman qara'a la yukzibunaka bit tasfihi wanda ya karanta wannan aya da la yukzibunaka da sauƙaƙawa maimakon la yukazzibunaka in mutum ya karanta da la yukzibunaka dan qira'a ta zo da haka wannan la yukzibunaka a fa ma'anahu abin da ake yi da wannan in mutum ya karanta da da wannan da takhfifi la yajidunaka kadiban ba sa samun ka kana magarici wa qala farra wal kisai malam farra wani masa fitaccen masanin nahawu ne wal kisai da malam kisai shi ma hakan nan masanin nahawu ne kuma yana cikin ma'abuta qira'atus sab'a al-mutawatira qira'o'i wanda suka hi shahara guda bakwai yana da kira'a ɗaya daga ciki alkisa'i to su suka suka ce da alfarra da kisai suka ce la yaquluna innaka kadibun abinda suke abinda ake ni da wannan qira'a da wannan riwaya cewa la yakzibuna da da khafifi la yaquluna innaka kadibun ba sa cewa kai mai ƙarya ne ba sa cewa kai mai ƙarya ne wakila wani kauna aka ce la yahtajuna ala kadhibika wala yuthbitunahu ba sa kawo hujja amsa ƙaryan amsa raba ka da ƙarya ko ƙaryanka cewa wai kai ƙarya ba sa kawo ba su da wata hujja la yahtajuna ala kadhibika ko ko la yahtajuna ba sa jayayya ba suna ko dan shi na jayayya nan yahtajuna ne sai an sai alif yawa yuhajjuna ba su san salif wannan la la yahtajuna ba sa ba sa kawo wata hujja ala kazibika amsa ƙarya ƙarya ka in aka ce su kawo ƙarya su kawo dalili ka taba yin ƙarya so daya cikin rayuwarka tunda suka san ka ba ba mu iya kawo hujja guda daya to saboda haka kenan su ce ma mai ƙarya shi mai shi mai ƙarya ne ai ba su da hujja ba dalili bai taso ba in ka ce mutum mai ƙarya ne to ka jarraba shi ƙarya shi kuma sai jarraba shi da ƙarya ba wala shi bitu na hukun ba sa iya tabbatar da ƙaryan na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa man qara'a bit tashdidi wanda yake karanta da shadda yace la yukazibunaka fa ma'anahu abin da yake ni amanasa la la yansibunaka ila al-kadhib ba sa dangana ka zuwa ƙarya wakila wani kauna aka ce la ya taqiduna kadhibaka ba sa kudirce ƙaryarka cewa su kansu a ransu ba sa sanya a cewa kai kana ƙarya wa mimma zikira min khasa'isihi wa birrillahi ta'ala bi yana cikin abin da aka ambata na daga keɓantattun abubuwa nasa sallallahu alaihi wasallam wa birrin lahi ta'ala bihi da kuma kyautatawan Allah da alherin Allah da yi da shi annan Allah ta'ala cewa Allah madaukin sarki khataba jami'al anbiya'i yayi ma magana yayi hira da baki ɗayan annabawa bi asma'ihim da sunayensu zai yi hira da su kowanne ya kama sunayensu faƙala sai ya ce ya adamu ya adamu cikin ƙurani zaka yi na ce ya adamu ko in nisha iluka bin nasi ko khalifa ya adamu sukun anta wajoji ka janata ko ya nuhu shi ma zaka zaka samu ya nuhu ya nuhu jit bi salamin na yawwa ya ibrahimu a'rid an hadha innahu qad ja'a rabbik ya Musa shi ma ya Musa mi ya in sabai tuka Allah tibi sai tibi kalami fa khusu ma tuku min shakirina ya Dawudu inna ja'alaka khalifatan fil ardi ya Isa inni rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru ya Zakariya inna nubashiruka bi gulamin ismu Yahya ya Yahya khudh alkitab bi quwwa duk wanne ne haka yake kama sunan shi amma walam yukhatab huwa ba a taba yi mai mukhataba ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam illa sai dai da ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzan ya ayyuhan nabi'u ya kai wannan annabin ya ayyuhal muzammilu ya kai mai lullubiya ya ayyuhal muddassir shi ma dai ya kai mai lullubiya sai irin wannan da takrimi da karramawa maimakon duk baki da cikin cikin alkurani ba inda yazo inda kawai za a kama a kama sunan shi a ce ya wani sai dai da haka wannan Allah ma tabaraka wa ta'ala kenan shi da shi ne mai gida amma wani dan gidan nashi yanda ya girma shi ya mai daraja bai yarda ya kira shi da sunan shi ba haka kai tsaye to ina mu da mai gidan da yake mai gidan mu na baki daya mai gidan duk wani wanda ba Allah ba to saboda haka cikin Qur'ani yake ce ya ya allazina amanu ko la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'ai ba'dukum ba'da musan ko akwai allazina amanu shi dai akwai akwai la tajalu du'a rasuli ka du'ai ba'dukum ba'da yin a hana kar ku yanda kuke kiran junan ku ku kira maki haka nan sallallahu alaihi wasallam na'am al-fasl rabi'u fasali na hudu fi qasamihi ta'ala bi azimi qadrihi cikin rantsuwarsa Allah madaukakin sarki bi azimi qadrihi da girman darajar annabi sallallahu alaihi wasallam قال تعالى الله madaukakin sarki yace la'amruka innahum la fi sakrat la fi sakratihim ya'mahun ina rantsuwa da rayuwarka lalle su kafiran nan la fi sakratihim ya'mahuna suna kai kawo ne cikin sakratihim mayansu tafaq alu tafsir fi ha fi hada fi haza annahu qasamun min Allah jalla jalaluhu bi muddati hayatihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam masana tafsiri baki daya sun hadu cikin cewa wannan rantsuwa ce Allah ya rantsuwa ce min Allah daga Allah wanda girman sa ya girmama da girma da buwaya bi muddati hayati Muhammadin da yayi da tsawon rai tsawon rai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asluhu wa asluhu dammul aini wannan la'amruka kin nan ake a a la'amruka nan asalin shi yace dammul aini shine aini kin nan a mai ruwa a ce la ummu kamar yace min al umri darja umr ne tsawon rai walakinnaha sai dai ita wannan kalmar futiya an mata wata di sama ne da kasaratul istimali saboda yawan aiki yawan aiwatarwa su laraba abin da suke yawan aiki da shi suna sauƙaƙa shi haka cikin zaka samu duk cikin ko a rubuce ko a rubutu ma ne duk kawai da abin da ake yawan abu harin shi kawai sai a mai misali allati allazi da sai gani kamata a ce annan lallam kin nan guda biyu ne to saboda yawan aiki kawai sai guda ɗaya kawai sai a bashi haka kamata dai da yawa da cikin saboda haka maimakon la'umurka din zai yayi nauyi a baki kuma ana yawan waɗin shi la'amurka la'amurka la'amri yau ma amri alayya bi hayyin ko haka ne zaka yi jiya suna wani to la'amurkin nan sai aka mai wata lisama wa ma'anahu ma'anasa wa baqa'ika ina rantsuwa da wanzuwarka ya Muhammadu ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wakila wani kauna aka ce wa aishika ina rantsuwa dai da rayuwarka wakila wata wata kauna aka ce wa hayatika da rayuwarka watakila za a samu bambanci tsakanin aish da hayat amma da abin da suke yake zauwa dai kai tsaye kawai duka rayuwa ne a ita shi da an shi aish ana ana ci ana sha ana lumfashi shi ko hayat za a nasarta ma mutum matacce ma rayuwa a wanda yake cewa mai zata nake cewa faljahiluna famota ko kabla moti wal'alimuna ko wayan matu ba hayau su wanda yake jahili yana yana taya musu kan kasa ma yana taya musu doron kasa ma shi matacce ne su ko wanda yake yayi sani sai gani koda ya mutu fa ahya'u koda sun mutu sai gani rayu ne ana yawan ambatan su ana cewa sun ce ana kawo abun da suke kuma ana aiki da abun da suka suka karantar ana aiki ka duniya duniya ta nade abun da suka karantar ana aiki da su kamar suke aiki to yazo suna rayuwa wata irin rayuwa ce wadda ba ci babu ci ba shi a cikin ta wata shine bambancin tsakanin aishikin nan da kuma hayat to wata wata wata wani kauna aka ce ya ana rantsuwa da wancan aishi ne da rayuwa waccan take nan kamar gangan jiki da aka sani yana tafiya a doron kasa wani kauli kuma kace a rayuwa ma baki daya ta maki sallallahu alaihi wasallam shi ko bai gushe yana rayi kamar yanda nasoshi suka wadi ma yana cewa duk annabawa ma rayu na cikin kabar kaburburan su ah wa hadhihi nihayatu ta'zim wannan kuma kai karshe ne a wajen girmamawa wa gayatul birri wat tashrifi kuma shi ma gaya ne na alheri da kuma girmamawa da darajantawa qala ibn abbas radiyallahu anhuma abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma yace ma khalaqa allah ta'ala wa ma dara'a wa ma bara'a nafsan akrama alayhi min muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ma sami'tu allah ta'ala aqsama bi hayati ahadin ghayrihi sallallahu alayhi wa sallam yace ma khalaqa allah ta'ala allah madaukin sun sarki bai halicci ba wa ma zara'a shi ma bai halicci ba wa ma bara'a bai halicci ba nafsan wata rai akrama wanda take mace girma alaihi a wurinsa min muhammadin daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ma wannan kamar yadda muka yi aishikin nan da hayat yawanci laraba suna akwai abin da ke suna ta mutadifat kalimomi su zo mabambanta amma suna ne ma'ana guda amma wasu suna cewa din ka lura ba a rasa bambanci cikin kalmomin haka na irin haka misali nan inda za ka da karamin hankali nawa da zan nemi in bambanta ma kalaka halitta cikin ƙwarar ya ce a falon yarau a fara'aitun matumnu an tun ta halukun amnanu halikun ku yi duba zuwa abin da kuke fitarwa na daga mani zuwa ma'aihuwa to an tun ta halukun ku ku ne kuke halittarsa ana halittar in kwadi ba za ka an ce ma an tun tusawiruna ku ne kuke sa mai sura halitta halitta na ana ne sanya sura a halitta abu a mai a bashi wani wani wani kaman wa ma zara'a shi ma zara'an nan shi ma in kari kari ba dai kan mu ja lokaci ma cikin Qur'ani za za ga in yazo da ma'anar shi shi ma ta halitta ne amma kun ba irin wancan ba wa ma zara fil ardi shi ma zai zai yi da amma ba hawa wannan mai kiyaye ba ba zar'a bane ba ba zar'a bane ba na na shuka kuma shi eh shi wancan zai raki gare shi amma shi ma yana ne dai halitta wa ma bara'a kuma shi wannan bara'a nan ana fasara ta da kaga kaga shi kaga yana kusan fadara kawai abinda babu shi a kage shi babu wani misali gabanin shi ba a taba yin shi ba a yi shi la wani marra to Allah bai taba kaga bai taba halittar mutum bai taba suranta wani mutum ba wani ko wani halitta ba wata nafs duk wani abu ma'abucin linwashi ba mafi wanda yake mafi daraja a wurin shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma sami'tu Allah ta'ala kuma Abdullah bin Abbas yanda muka sani shine annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yake ta shine hibrul umma ko hibr ne ko habr akram kallahu habrul habrul ummati malama al umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi malamin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ke kirari da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai addatun yana karami Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil Allah ka sanar da shi sani na addini kuma ka sanar da shi sanin fasara fasara ta abinda alkurani to kuma kamun a ce mi zai gashi yana zakurwa an su ma'anoni da manya-manyan sahabbai ma ba su fahimta ba su fahimce su ba haka to shi ke cewa ma samitullah ban taba ji ba Allah madaukakin sarki a kasama bi hayati ahadin da ghairihi yayi rantsuwa da rayuwar wani wani kuma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne Allah ya yi rantsuwa da rayuwarsa wa qala abu jawza abu jawza yace ma aksama Allah ma aksama Allah ta'ala bi hayati alin ghairi muhammadin Allah bai taba rantsuwa da rayuwar wani ba kuma bai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annahu akar akali annahu domin shi akramul bariyati shine mafi karam mafi darajan halitta inda hu a wurin Allah a wurin sa Allah magana ta'ala Allah madauki sai kice yasin wal qur'an hakim الآيات وانا آية وديت آية آية تبيك إنك لمن المرسلين آه اختلف المفسرون في معنى ياسين ما تفسيري سنسا سنسا با cikin ma'ana me ma'ana yasin kinnan ala aqwali afsa qaululuka maganganu fa haka abu muhammad maki abu muhammad maki ya hakaito annahu cewa shi ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam arawato daga annabi sai da mutum Allah tabbata gare shi annahu qala cewa shi yace li annabi sallallahu alaihi wasallam yace li inda inda rabbi asharatu asma'in ina ina da a wurin ubangiji na ina da sunaye guda goma zakara minha tsaha wa yasin ya ambaci tsaha da yasin a ciki ismani lahu suma suna guda biyu ne gare shi sallallahu alaihi wasallam wa ka abu abdurrahman sulami abu abdurrahman sulami shi ma ya hakaito an jafar sadiq daga jafar sadiq annahu arada cewa Allah tabaraka da yace yasin arada yana nihin ya sayyidu ya kai ka ya kace yaƙin nan shi tace ya shi nan sayyidu mukhatabatan lin nabi sallallahu wannan yana mukhataba yana hira ne da annabi daga annabin sa da aminci Allah tabbata a gare shi wani ibn abbas an kawo daga abdullahi bin abbas shi ko yace yasin abin da ake da ita ya insanu ana nin ya insani ya mutum wanda yake shine cikakken mutum annabi sallallahu alaihi wasallam arada muhammad yana ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala kuma yace huwa qasamun shi wannan yasin kin rantsuwa ce wa huwa min asma'illahi ta'ala kuma yana cikin sunayen Allah madaukakin sarki a wani kaulin kenan wa qala zajjaj shi ma malam zajjaj yace shi ma mafi wannan masanin lugha ne sosai ina ga akwai akwai littafin shi na gani irabul qur'an wanda ya ma ma qur'ani irabi irabi tun daga farko zuwa karshe kila yace ma'anahu amanasa ya muhammadu ake ni wa kila wani kaulin aka ce ya rajulu ya namiji ake ni wakila duka da ana yin annabi sallallahu alaihi wasallam wakila ya insanu wata kaulin kuma aka ce ana nin ya mutum wa an ibn hanafiya an karɓar daga ibn hanafiya ibn hanafiya yana cikin diyan sayyidina ali amma ba tare da ba ba ta wajen sayyidina sayyidina fatima ba alaihi salam ibn hanafiya ita maike shi al-hanafiya an ce kabila ce ta wajen su misali mata kazzab kenan suke da wannan kabilan daga can sai na ali radiyallahu anhu karama wajahu ya ya ramo ma'aifiyarsa ibn hanafiya dan sai na ali yace ya sinkin nan ana nihin ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa an ka'ab an karbo da ka'ab al-ahbar kenan yasin yace yasin qasamun aqsama Allah ta'ala bihi rantsuwa ce wanda Allah ya rantse da ita qabla an yakhluqa as-samaa wal arda bi alfai amin tun gabani ya halitti sama da ƙasa da shekara dubu biyu ya muhammadu innaka laminal mursalina yana yana nufin ya kai annabi muhammadu innaka lalle kai laminar wallahi kana cikin kana daga cikin manzanni ma'aika sun makala sannan Allah ya ce wal qur'anil hakim ina rantsuwa da alqur'ani wanda ke gwani gwani a hada hadin shi alqur'ani an karshen gwaninta ne a hada shi wa innaka laminal mursalina lalle kai kana cikin ma'aika fa in fa in qaddara annahu min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam aka kaddarta cewa yasin kin yana cikin suna yasin kin yana cikin sunayen annabi tsiya da amince Allah tabbata gare shi wa sahha fihi annahu qasamun kuma ya inganta cewa shi rantsuwa ne kana fihi min at-ta'zimi ma taqaddama to ya kasance daga cikin wannan kenan daga girmamawa abin da ya gabata wa yu'akkidu fihi al-qasam afafu al-qasami qasami al-akhir alayhi kuma yana ƙarfafa wannan rantsuwan haɗa wannan rantsuwa da aka yi na daban a kan shi bancin an ce shi ya ɗin rantsuwa ne to kuma ga wani wal qur'anil hakim shi ma wata rantsuwa ce shi ma wata rantsuwa ce akan shi wa in kana bi ma'ana bi ma'anan nida'i in ko ya kasance da ma'ana ce ta nida'i kamar inda zo ya Muhammadu ya rajulu faqad jaa qasamun akharu ba'dahu li taqiqihi litaqiqi risalati to hakika koda yazo ko nida'i ne kira ne ma'anar shi kaman inda inda zo ya insanu ya muhammadu ya rajulun nan sallallahu alaihi wasallam to in aka bar shi haka ai hakika yazo fakar ja'a qasamun akhar wani rantsuwa ta daban ta zo ba'da hu bayan shi bayan wannan kiran litaqiqi risalati domin tabbatar da manzancin shi wa shahadati bi hidayati da kuma shaida kawo shaida kan shirye shi aksama Allah ta'ala bismi Allah yayi Allah mai sarki ya rantsuwa bismi da sunan shi wa kitabihi da littafin sa annahu cewa shi da minal musayin lalle yana cikin ma'aika bi wahayihi da wahayinsa ila ibadihi yana cikin wato ma'aika da wahayinsa ila ibadi zuwa bayinsa wa ala siratin mustaqim kuma yana akan hanya wadda take madaidaiciya min imanihi daga imaninsa ai tsariqin la'awijaja fihi abin da ake nihi hanyar nan madadaciya shi ce hanya wadda la'iwi jajafiya wadda babu karkato a cikinta wala udula anil haƙi kun babu kaucewa daga barin gaskiya a cikinta to in mun kawo gaba ya kamata mun dakata tana lokacin sallah yayi ina ga muna yi tsaya alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin